الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai tarun albarka wanda yau muna yini na lahadi daren litinin lahadi daren litinin wanda muke gabatar da darasi a cikin littafinmu na umdatul hakam min kalami khairul anam littafin babban malami abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullah yau muna yinin lahadi daren litinin wanda ya daidai da goma sha biyar ko? haka ne? goma sha biyar ga watan bakwai watan rajab kenan yau hijira na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar daidai da yau 28 ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka da ke daura da gidan alhaji sale mai nangi a nan unguwa ta buba shango a fadar jihar gombe idan ba manta ba mana kitabul buyur littafin da yake mana magana kan kasuwanci saye da siyarwa waɗanda suka halatta ai a musulunci da kuma saye da siyarwa da suka haramta ai a musulunci da abin da ya shafi a ina riba take shiga da kuma irin haɗarin riba da malin ya kawo mana hadisi mu karanta anan a inda muke muna bab arrahan wa ghairi jingina da waɗansunsu mun fara wannan babi ba mu je ƙarshen shi ba lokaci ya cin mana karatun yana shafin littafi na hamsin da tara za mu tashi kan hadisi mai nan ba ta ɗari uku daidai wannan kuma yau shi ne darasinmu na talatin da shida kenan ko talatin da shida a wannan littafi insha Allah hadisi ne mai nan ba ta ɗari uku daidai cikin littafin shi ne hadisin umar bin khattab radiyallahu anhu malici an umar bin al-khattab rahimahullah umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace hamaltu ala farisin fi sabilillah fa adaahu fa adaahu allazi kana indahu fa aradtu an ashtariyahu wa zanantu annahu yabi'uhu bi ruksin فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد من هبته كالعائد في قيئه عمر ɗan Khattab Allah ya kare dare shi yake cewa wata rana ya taɓa ba da wani doki fi sabilillah shine hamaltu ɗin ba na hawa bane ya samu doki ya biya wani daga cikin mayakan musulmi cika dinga hawa ana fita yaki da kai an fahimta shi ne hamala an gane ko ka hau wannan duk lokacin da za a fita yaki ka tafi da shi fi sabilillah to fa adaahu wanda ya biya dokin sai dokin ya lalace a gunsa kamar ko rashin kiwo ne ko abin da ya kama da haka dokin da ya lalace haka ba kamar yadda Umar ya bada shi ba alladhi kana inda wanda dokin yake gunsa sai dokin ya rame ko ya lalace gunshi Umar yake cewa fa aradtu an ashtariyahu sai ni nufa sa zuciyata na je ne siyo shi a gunsa an fahimta na je ne sai siyar min shi ana ganewa a fa aradtu an ashtariyahu wa zanantu annahu yabi'uhu bi rukusin he nake zaton shi wannan mutum da na bawa dukiya hau fi sabilillah to idan da tahi sai zai sayar min da sauki ko ba haka bane yanzu mutum mai misali ya baka kaya wani abun hawa ko wani abu kuma ya ce iya so ya siya ai za ka saran ba zai ma tsada ba ai ko ba gaskiya ba sai umar yake ta yanke zaton zai min sauki wajen sai da wannan dokin amma kafin wannan fasa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam kaji inda sahabbai suka sha bamban da sauran mutane kenan duk abin da za su yi sai sun je sun nemi sani a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin suna ganin samu ne ko suna ganin wahala ce ko suna ganin kaza ne ba sa yanke al'amari kansu tsaye ya sun nemi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da abin sahabbai ne yasa suka yi suka gama da wannan duniya lafiya Umar ya ce kafin mu je mu ciniki da mai doki da na bashi sai na je na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fasaltuhu faqala la sai manzon Allah ce a karka siye shi an bayyana la tashtariyahu la tashtarihi karka siye shi wala ta'ud fi sadaqatika karka koma akan sadakar da kai ba kai sadaka ba e fi sabilillah e to ba ta tafi ba kai ba ita kawai ko zakka ce kai to ba a so a ce zakkan nan ta dawo ta amfani ka ba a so ka bi mutum zakka sai ce ka siya sai ka ce a ka kai kasuwa ka sai da kayanka amma a yau an su ko rashin fahimta ne ko kuma a san zuciya ne he sosai da zakar wai su raba kuɗin shari'a ba ta da wannan ba in ka noma gero ko wake ko shinkafa ko masara to su ɗin za ka ba da zakar ba kuɗi za ka bayar ba an fahimci wannan ka noma riɗi ka noma wane ne wane ne eh san kai nisabi eh to su ɗin Allah ya ce ka fitar da zakka a cikin su ka bayar shi wanda ka baiwa ɗin in ma me zai da kayansa nasa ne in siyarwa zai in ci zai in ma shi ma kyautarwa zai nasa ne kar ka sa kyashi a zuciyarka in Allah ya ce ka samu wake ausaki biyar ko gero ko masara ko shinkafa ko waye to su din zaka fitar amma da yawa za ga an so sun sai da zakkansu ta amfanin gona wai kuma suna raba mutane kudi malaman zahiriya sun ce wannan zakar ba ta yi ba wallahi ba ta yi ba gusu domin ba haka aka ce kai ba a cikin amfanin za ka fitar ka bayar kamar yadda in kuɗi ne shi kuma kuɗin za ka ɗauka ka bayar in dabbobi ne dabbobin za ka ɗauka ka bayar haka ake yi an bai fitar nan to sai maza alaki cewa la ta'ud ala sadaqatika kar ka dawo kan sadakar da kai ma'ana in ka siya ai kaman ka bada sadaka ne kuma ka sake dawo da shi gunka kuma ka siya ba to sai ma'aikin Allah ce kar ka sake sadakar ka ta dawo gare ka in dai ka sai doki ka bayar fi sabilillah to shikenan ka bar shi a gun me shi ko da me shi din ne ya kawo ma talla zai siyar ma kar ka sai je siyar wani shine magana wala ta'ud ala sadaqatika yace kar ka dawo kan sadakar sadakar ka inji manzo Allah ke faɗa Umar sallallahu alaihi wasallam wa in aqakahu bi dirham ko da dirhami ɗaya siyar ma kar ka siya ka karewa sauki kenan a ce dirhami ɗaya shi wannan da ka ba doki ya ce umar kawo dirhami ɗaya na siyar mace karka siya ko da ya ta siyarwa ya kai can waje ya siyar amma ba kai za ka siya ba har ma'aikin allah ya buga wata ƙa'ida yake cewa fa innal a'ida fi hibatihi wanda zai daddawo kan kyautarsa da yi ya yi zobe ma'ana ya yi kyauta ko ya yi sadaka ya ce zai kwace ko zai dawo ya siya an fahimta to sai manzo da shi kala a'id fi qai'ihi kamar mutum ne ya amai kuma ya kuma yake cin yama haka mazan Allah shiga kazanta ta kai kazanta ke kazanta ta kai kazanta in kai kyauta ka kwace ko kai sadaka ka kwace ko kai sadaka ka matsa aka siyar ma to manzo Allah shi kamar mutumin da ya amai ne kuma ya dake cin yamansa ka kai da kare ba ku da bambanci kenan an bai janna to wannan shine hadari kaga ko wanda ya bada zakka yace wanda ya biya zakare siyar masa to shi ma iya wannan layi wanda ya ba wani abu ya kwace shi ma iya wannan layi duk suna wannan layi ko budurwa ka siya waya iphone 17 ko 18 inda akwai kuna daɗi kuma kuka ɓata yake na gabar mata ga yadda ta sira banda ita ma a sosai kuwa ba wani abu da za ka yi ai namijin ke na ai ba a waiwaye ai kuna daɗe ka saya mata wannan ka saya mata wannan ka saya mata wannan sai ta ga wani wanda ya fi ka ta canja to kai kuma za ka ce duk abin da ka bata sai ka kwace ba ka bar mata kayan ta kawai shi kenan an fahimta wannan ba a san ka yi kyauta ka zo bi ko a gun mace ne balantana a gun namiji ba a so in ka bayar ka bayar ya tafi ya tafi kar ka dawo kan shi domin na san gunna ma akwai masu neman aure ko baran muku wannan karatun yawwa in ka baiwa budurwarka ko ba zaura ka abu ba a kwacewa ko kun bata daga ƙarshe tace ba ta san ka ba za ta aure ka ba to ba za ka ci a ji a kwato min kayana ba ka bar wata ba eh girman kenan ai idan kuma ka kai karbo to kai ma ka zama kamar mutum yayi amai ya lashe kenan kamar kayi amai kuma ka koma ka cinye maka Allah ya mu dace fa innal aida fi hibatihi wanda ya daddawo kan kyautarsa ne inji manzon Allah kana aid fi qaihi kamar mutumin da ya amai ne kuma ya dawo ya cinye aman shi hadisi na gaba an ibn Abbas radiyallahu an daga Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce al aidu fi hibatihi kal aidu fi qaihi dan Abbasu ya ce ya ji manzon Allah da kunnansa ya ji manzon Allah ya ce duk wanda ya kyauta ya koma ya kwace kyautarsa to kamar mutum ne yayi amai ya je cinye amansa al'aidu fi hibatihi kal'aidu fi qaihi wanda ya kyauta ya kwace ko ya matsa a siyar masa kaga nan ai siyarwa ma tafi dama dama kan kwace ko to siyarwar ma ga abin da manzon Allah ya ce ballantana ko mutum ya kwace Umar karka je ka sai wannan dokin in ka sai wannan dokin agun wanda ka bawa to kamar mutum ne ya amai je cinye what of kuma wanda ya je kwace kuma kaga shi ne min babi aula ya zama cikin kazanta tunda siyarwar ma an hana ballanta na kuma ka kwace wannan shine abin da ma'aiki ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa fi lafzin a wani lafazin fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi wanda zai kokkoma wa sadakarsa da ya ko kyautar da ya kokkoma kanta sai manzala ce kalkalbi kamar kare ne kaga abin ya fara yawa kenan abin ya fara karbi ya ce kalkalbi tamkar kare ne inji manzan Allah ya ƙi'u kare zai yi amai su mai uri fi ƙai'ihi sai ya dawo ya cinye amansa domin ita sadaka musamman zakka yan uwa kamar datti ne ka cire a jikinka ka ajiye shi duk dukiyar da ba ta zakato duk dukiya ce kazantacce dukiya inda ana gani ma ana wiyan to duk dukiyar da ba a fidda zakka ba to za a ganta cikin kazanta ko kin kallo ba za ta yi ba to fidda zakkar shine tsarkake dukiyar shine qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake ta tabbas ya samu babban rabo wasu suna fasara abin da zuciya wasu suna fidda suna fasara abin da har ma dukiyarka zakka din az-zakatu ne at-tahir tsarkake abu in ka ba da zakar abu kaza to ka tsarkake shi kenan in dabbobi ne sun kai ni zafi ka dau wanda shari'a ta ce gaba to ka tsarkake wannan in dukiya ce ta kai nisabi ka ɗau wani amount ɗin da ya zama nisabin zakka ka bayar ka tsarkake kenan in amfanin gona ne haka idan ba ka yi ba to ƙazanta ce cikin abu ya dagula ya dame ya sa malamai suka ce hikimar da manzon Allah ya sa baya cin zakka kenan baya cin sadaka duk wata sadaka manzon Allah baya ci domin da ausakun nasu ne dattin mutane ne shi ko manzon Allah matsayinsa ya fi ƙarfin ya ci dattin mutane ko ba gaskiya ba sadaka da zakka datti ne a jinka ka fita manzon Allah matsayinsa matsayin sallallahu alaihi wasallam yafi karfin yafi karfin ya abin nan yafi karfin ya ci datti amma kai da ni da sauran jama'a sai mu ci datti mu kwana lafiya ko ba gaskiya bane to amma shi sallallahu alaihi wasallam ba zai ci datti mutane ba ba zai ba to matsayinsa yafi wannan saboda ka ita zakka ko sadaka datti ne shi yasa manzon Allah ya fassara shi da amai amai ai datti ne ai kuma cuta ne ma kuma ƙazanta ne duk mutumin da ya amai to ya harar da wata cuta a jikinsa wani datti wani ƙazanta ne to bayan ka harar da datti ƙazanta cuta kuma a ce ka je ka dawo kuma ka sake cinyewa kaga ai abin nan ƙazanta ta kai ƙazanta kuma toshewar basira ta kai toshewar basira gidadanci ya kai gidadanci kai za ka iya ce mahauka ma ya kai hauka ai duk mutumin da ya ci amai to zai iya cin bayan gida kuma gaskiya bane to kaga duk iya kazanta da gushewar hankali kenan to sai ma'aikin Allah ke kwatanta wanda ya sadaka ya kwaci wanda ya yi kyauta ya zobe to ta kamar mutumin da ya amai kuma ya koma ya cinya ma sallallahu alaihi wasallam an fahimta hadisi na gaba daga Nu'man bin Bashir masu yan mata dai kuna jigo yawa Nu'man bin Bashir kar ka ce kuma na zama lauyan zuba yau Nu'man bin Bashir Allah ta'ala ya kare da shi Ali yace tasaddaqa ala ba'd ala wa tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi Nu'man bin Bashir yace tasaddaqa alayya abi babana ya min sadaka bi ba'd malihi da wani sashin dukiyarsa babana ne ya dau wani abu daga cikin dukiyarsa ya bani injiwa inji Nu'man bin Bashir an fahimta fakalatu ummi sai mahaifiyata ta ce mahaifiyarsa sunanta Amara binti Rawaha ita ce mahaifiyar Nu'man bin Bashir la arda ta ce wannan kyautar da baban kai ma ban yadda da ita ba hatta ta shahada rasulullah sallallahu alaihi wasallama har sai an je manzon Allah ya ba da shaida akan ta ku duba abin da na faɗa da zonan ga ya sake dawowa Umar dan Kaddab zai sai dokin da ya bayar ce amma ban je tambayi manzon Allah kaga ita ma nan danta mijin ta yi wa kyauta ta ce a wannan kyautar ban aminta da ita ba garzaya aje ya tambayi manzon Allah ta inda za ku gane cewa abin nan ƙarshen biyayya da ɗa'a to sahabai sun yi wa mazan Allah wannan mutu ba abin da za su yi har sai sun nemi izininsa sun nemi shawararsa sun nemi fatawarsa domin shi Allah ya aiko ya koya duniya addini an fahimta ta ce a'a ka je ka tambayi mazan Allah game da wannan sallallahu alaihi wasallama fantalaka abi sai babana ya tafi ila rasulillah ya je sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li yashhida ala sadaqati domin ya shaidarwa da manzon Allah ya mu wannan sadaka din ya shaidar da manzon Allah shi ma ya sani fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi rahma ya ce wa da baban Nu'man bin Bashir afa'alta haza bi waladika kullihim wannan sadaka da kai wa wani danka to duk ƴaƴanka ka musu irin wannan sadaka kuna fahimta abin da ka ɗauka ka biyawa ne a matsayinka na ɗanka sadaka e to sauran ‘ya'yanka duk ka bi ka ba su haka? ƙalala sai ce a aya manzan Allah ban yi haka ba sai manzan Allah ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku iyaye ku ji tsoron Allah an fahimta ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku samu daidaito tsakanin ‘ya'yanku an fahimta manzan Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku samu daidaito tsakanin ‘ya'yanku. Faraja a abi sai babana ya dawo farar da tilka sadaka sai mayar da wannan sadaka da ce ya fasa tun daga abin da manzan Allah ya ce. Kun fahimci wannan? Kun ga duk irin wannan manzan Allah fitina yake toshe kofarta. Da yawa inda ka samu ana cin kai tsakanin gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko baga maciji ko fitina ko rigima to akwai irin wani abun a ciki akwai wa'ansu daga cikin ƴaƴan gidan su suke cinye dukiyar ko dukiyar ta zama kamar tasu wa'ansu kuma an ba su saniyar wari ne ƴaƴan ne kamar su amma kwata kwata ba su amfana da dukiyar wa'ansu kuma an ware su ne suke amfanuwa da dukiyar kaga idan mai dukiyar ya mutu babu yanda za a yi waɗannan da suka sha wahala su biya waɗannan haɗin kai ba zai yi ba dole a sami fitina ana fahimtar wannan to shi yasa manzon Allah ya dakile wannan a gidan musulunci in ƴaƴanka biyu ne in uku ne in hudu ne yanda kaiwa wannan kaiwa wannan yanda kaiwa wannan kaiwa wannan sai ya haifar da adalci kuma sai ya haifar da zaman lafiya an fahimci wannan amma akwai abin da malamai suka ce kamar misali wani yaro ne a gidan karami ɗan shekara biyar shida ga wani ɗan shekara goma sha takwas sha tara zai tafi jami'a to ba za a ce kuɗin da ka kashe masa ba sai ka kashe wannan ba zai yi ba wani arzi ne ya bujirwa wannan ya kai munzilin ne shi ma wannan idan ya taso ya kai wannan munzilin sai a yi masa an fahimta ko kuma a'a ya samu makaranta amma akwai ɗawainiya sai ka sai mai mashin to ba za a ce na goye ko ɗan nursery school ko ɗan primary school shi ma ya sai mashin ba ai bukata ce ta tasowa wannan din shi ma ya taho ya taho ya zo daidai wannan zai saya masa a fahimta ko kuma wani a cikin yanka ya isa aure ya zai yi aure sai ka ce to wane ga gida ka zauna an fahimta amma irin wannan ba kyauta ake yi ba iyaye ku sani in za ka baiwa ɗanka gida ko za ka baiwa ɗanka mota ba kyauta za ka bashi ba domin in ka ce ka bashi kyauta to ana bin ka bai sai ka yi wa sauran an fahimta domin mota za a yi ajiye ta ai ko ta ɗan yaye ce gida za a yi ajiye shi ko ta ɗan yaye ne sai ka ce zauna a wannan gidan zamna shi ma wannan idan ya taso ya zo aure kana da hali kai mata ku zauna a nan shi ma wannan idan ya taso ya isa an masa aure ga gida zauna haka ake kowa ne ya kai girman da an sai masa mota to ga mota nan amma ba baka ne baka da hawa shi ma kaninka idan ya taso ya zo munzilinka sai a sai masa a ce kana hawa ko da ka mutu to kowanne sai a mallakar masa ita a gadansa kaga la darar wala darar ba cuta ba cuta ba amma in kana ba su kyauta to dole fa za ka bar 'yan bayan da bashi a kanka ba an fahimci wannan da kyau ko amma kamar kuɗin makaranta kamar yin magani a asibiti duk wannan ba za a ce idan kai wannan sai kai wannan ba amma duk abin da ke fasinar wani abu ne wanda da karami da babba kowa zai iya mallaka to ana so in kaiwa wannan kaiwa wannan shine daidai kuma shine adalci an fahimci wannan ko kuma wannan ya kai shekara 20 zaka masa dinki ba za a ce yadin da zaka siya masa ba shi ma dole kuma sai yayi daidai da dan goyi shi ma sai ka sai mai irin wani yadin ba zai yi ba domin shi ya kai bukata ne ai an fahimci wannan ina so ku bambance guraben da in kai ba matsala bane kuma ka san gun da in kai matsala ne domin akwai matsaloli irin wannan a jibge a ƙasan wa'ansu mutane wa'ansu manya daga cikin yaran wallahi kusan su ne su control ɗin dukiyar kuma ƙananan yaran ba abin da suka sani in an samu rashin tsoron Allah sai manyan su dinga azurta kansu su dinga azurta kansu abu kaza abu kaza ina wane ne kuma a cikin dukiyar uban ya ɗauka abu kaza abu kaza na wane ne ai a dukiyar uban kuma ya ɗauka amma ga 'yan yayi ga ƙanana ga mata a gidajen bazin su ba san abin da ke ba saboda irin wannan in ya faru ya haifar da fitina da kuma zalunci ne to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kayi wa 'ya'yanka duka irin wannan sai ya ce a'a sai ci baban Umar bin Bashir sai dawo ya ce to wannan sadakar an jinki ta amfasa a wani lafazin manzon Allah yake cewa fala tashi fala tashhidni izan to ba zan ma shaida ban dai haka ne in dai duk ƴaƴanka baka musu ba wani ka ware kaiwa to ni kan ba zan shaida wannan ba ba ni a wannan shaida fa inni la ashhadu ala jawrin ni ba zan yi shaida akan zalunci ba jawrin ne zul an fahimta ba zan yi shaida akan zalunci ba in jiwa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin a wani lafazin manzon Allah yake cewa fa ashhid ala haza ghairi ka je ka nemi wani na yama wannan shaidar amma ba ni ba kun gani duk abin da manzo Allah yake faɗa babu sassauci a ciki babu sassauci Allah ya ba mu ikon gyarawa hadisi na gaba daga Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma Abdullah dan Umar Allah ta'ala ya kare da su annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama amala ahla qaybara ala sharqi ma yakhruju minha min thamarin aw dar'in manzan Allah ya ya bawa mutanen Khaibar kodago dan musulunci lokacin da aka yi yakin Khaibar musulunci ya samu duke da bai taba samun irin ta ba har musahabai sun mallaki gonaki a aiwacan yankin suna Madina amma gonakin mallakin su ne to daga cikin irin wannan mallakin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Yahudawa ne suke zauna a wannan yanki Khaibar dan Yahudawa ne sun san aikin gona sun san aikin noma sai wani ya zo ya ce to manzon Allah ina so abin iya eka kaza zan noma amma ba ta saba ce ya sani a bashi aro kenan sai manzon Allah bayan ya bashi sai ayi sharadi abinda zaka bayar na ladan gona an fahimta to a cikin abin da ka shuka ya kai ya nuna a ciki zaka bayar an fahimta ya halatta kai wannan sharɗin zaka biya wani aron gona eh to wani ga gona na baka amma bana buƙatar komai sai amfani yayi ka kammala tsaf zaka ban ɗaya bisa hudun amfani da ka samu misali ko zaka ban ɗaya bisa biyar ko zaka ban ɗaya bisa shida ko zaka ban ɗaya bisa goma duk yadda kai yarjejeniya ne shikenan ta yi kai a rubuta a sami shaidu su hannu ba na buƙatar komai amma idan amfani ya kai to abu kaza cikin amfanin da ka samu shine nawa a matsayina na mai gonar ka yadda e ka yadda e kawo shaida daga bangaren ka ni ma ga shaida daga bangare na sa hannu shikenan to manzon Allah yayi irin wannan da mutanen Khaibar akwai gonaki na musulunci to sai su zo sai manzon Allah ya ba su bisa wannan shar'in shar'in shine ma ya kurju min hamin samarin audar'in ‘ya'yan bishiyoyin da aka samu na noman ko ƙwayar da aka girbe na amfanin gonar to da su za a biya da su za a ba da ladan gonar amma sai yin iyaka sai yi ƙa'ida in buhu goma ka samu to za ka ban buhu biyu misali in buhu ishirin ka samu za ka ban buhu hudu misali a'a yayi yawa a'a bai yi ba ku samu daidaito tsakaninku a daidaita a kowa ya gamsu da abin da aka yi kuma a yi rubutu a sa hannu shikenan magana ta ƙare duk abin da ka yi to iya adadin abin da aka ce na fasanta za ka fitar da shi za ka mai magana kaga wani ba cuta ba cutarwa ce ba cuta ba cutarwa to haka mazan Allah yake da mutanen Khaibar in ba kuma ta ba ai Umar ma ya ce iya da wata gona a Khaibar ai a darasin mu na jiya satin da ya gabata yi har yake cewa yake neman shawara ga manzon Allah me zai da wannan gonar sai manzon Allah ce ka je ka ba da ita hubbu sai fi sabilillah an fahimta ka ba da ita dan Allah duk abin da ta haifar a yi wa addinin Allah yake da shi kuma haka Umar din yayi radiyallahu an Ar-Rafi ibn Khadij radiyallahu an daga Rafi ibn Khadij Allah ta'ala ya kare da shi قال yake cewa kunna aktharul ansar haqlan mu gidanmu inji Rafi ibn Khadijin muna cikin mutanen da Allah ya biya gonaki da yawa a cikin mutanen garin Madina muna da jejin noma da yawa wa kunna nukuri mun kasance muna bada haya al-kirahi ne haya mun kasance muna bada haya ta wannan gonakin ala anna lana hazihi wa lahum hazihi su kuma tsaron da suke a daɗin idan an zo za a baka gona a baka ka noma ka biya ko da kuɗi ko da amfanin su kuma irin tsarin da za a biya su shine histo daga iya nan a ja wani layi a gonar da aka baka an fahimta a sa wata iyaka a ce to daga nan zuwa nan duk abin da aka samu a nan nawa ne kai kuma duk shauran abin da aka yi na ɓarin naka ne kun fahimta kun ga wannan yayi kama da wancan amma ya sha bamban bangare za a samu a gonar a kirga wasu kunya kai ko wani eka a ce to daga nan zuwa nan in ji mai gonar da ce nawa ne kai zaka sare kai zaka shuka kai zaka zuba taki kai zaka yi komai amma in amfanin yaro na iyaka nan gunawa ne sauran kuma naka ne to shi rafi bin kadijin yake cewa mun kasance da haka muke yi duk wanda ya zo karɓar haya ta gona sai mu yi wani ka'idar da shi ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi bangare kaza namu bangare kaza kuma na wanda ya noma fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi yace akwai yiwar wani bangare yayi amfanin wani bangare kuma bai amfanin ba ai duk manomi ya san wannan ai musamman in babbar gona zaka samu ba lalle bane a ce duk gona ta tafi bai daya wani bangaren sai ya fi kyau sai ya fi kwari wani bangaren kuma ba zai ba duk manomi ya san wannan to akwai yiwuwar bangaren da zai yi amfanin to shi mai gonin sai ce nasa ne sauran me ake ce masa nan gunda ba shi da kwari yanzu a noma me kuke ce masa malima a gona gunda ba shi da kwari yanzu a noma shi din nan wabi ake cewa nan wabi ko? a hausar kano kuma kuleshe shi ake cewa kuleshe shi gunda ba shi a gona ne amma ba shi da kwari ba shi da kwari ba shi da ƙarfi yau ba zai amfani ba sai yayyuwa wanda shi mai no- mai gonar ce nan barin in abin yayi nawa ne to shi mai gonar gun mai kyan zai zai zai zaba sauran kuma gun da ba zai bada amfanin ba akwai yoyar barwa wanda zai karba ya da an fahimta shine fa rubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi dan bangaren za a iya samun amfani nan bangaren kuma za a iya samu ba to da manzon Allah ya ga irin wannan akwai cutarwa fanaha an zalika sai manzon Allah ce a ba za a yi wannan ba akwai cutarwa a ciki an gane ko kwara a ce in amfanin ya zo kashi kaza cikin kaza a baka in an samu da yawa haka in kaɗan ma aka samu haka to sai manzon Allah ya hana irin wannan abin da Rafi ibn Khadijin yace suna yi a da wa ammal waraqu falam yanhana amma a baka kuɗi ka karɓi gona ka noma manzon Allah bai hane mu ba an fahimta na zo zan yi noma eh to ga gona ta amma dubu hamsin zaka bani ne ladan gona ka yadda na yadda to bani kuɗin ka ɗauko kuɗi a bani je ka noma kayar ka shikenan dubu ishirin zaka bani dubu talatin zaka bani shikenan an fahimci wannan kaga mun fahimci akwai halacci na yanayi biyu akwai haramci na yanayi ɗaya halacci na farko shine za a iya ka'ida cewa duk abin da aka samu to kashi kaza nawa ne in an samu da yawa haka in ma kaɗan ne haka wannan ba matsala wanda aka hana ka zaɓi wani ɓangare a gonar ka ce naka ne wannan in amfani ya samu a nan ɓangaren nawa ne sauran ɓangaren naka ne to shine mazan Allah ya hani game da wannan abu na biyu da aka halatta kuma ya halatta mai gonar ya ce ba ni naira kaza in ka bani kuɗi adadin kaza na ba ha gonar je ka noma kaga duk abin da aka samu dama ba kai ba sarai a ciki tunda kai an riga an salame ka an fahimta duk wannan haya duk wannan hikima ce a musulunci na shar'anta haya a musulunci ya halatta ai wannan amma wancan na tsake shine wanda manzo Allah ya ce ba zai yi ba wali muslim an hanzala bin qais muslim ya fito da hadisin hanzala bin qais sa'altu rafi' bin khadij na tambayi rafi bin khadij inji hanzala bin qais an kira al-ard na tambayi hanzala game da hayan gona kira al-ard bizahabi wal warq haya ce amma abe mai gonar zinariya ko azurfa an bayyana kamar a biya shi da kuɗi kenan mai gona eh to nawa ne zan karɓi hayan gonanka na shekara ɗaya to dubu kaza zaka bani a na shekara biyu ba dubu kaza zaka bani a tsawon shekara uku ba dubu kaza zaka bani an fahimta to aka tambayi shi Rafi bin Khadijin game da haya a biya da kuɗi ko da zinare ko da azurfa qala la ba'as bihi sai ce wannan babu laifi an fahimta babu laifi mai gona ce kuɗi zaka biya ni adadi kaza eh ka yadda ka yadda ka yadda na yadda shikenan je ka noma inna ma kana nasu yace su mutane sun kasance yuwajiruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama suna suna bada kodago a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima alal maziyanat wa aqbal aljadawir almaziyanat shine kogi babba anharul kibar gefen kogi a samu katon kogi to gefensa gefensa shine maziyanat aljadawil kuma gefen karamin kogi kogi ne amma karami ne to gefen gefensa to sun kasance suna ba da irin wannan goraben haya ko kodago wa ashba wa ashiya min asr wani wani yankin daga cikin abin da aka shuka fayihula haza sai wani bangaren ya mutu ko ya bushe ko ya kasa kaiwa kaka da ake bukata an fahimta wa yuslamu haza wani bangaren kuma ya kai lafiya ya kai yanda ake so wa yuslamu haza wa yulaku haza wani bangaren ya ki kaiwa amfanin ya halaka wani bangaren kuma ya kai a samu walam yakul lin nas kira illa haza da can inji rafi yace mutane ba su haya irin wannan duk hayar da za baka ta gona to irin wannan ne a noma gona amma bangare iya kaza nawa ne sauran kuma duk naka ne irin wanda manzala ya ni da kira ba a haya da kuɗi ba a haya da fasantin na amfani da ba a yi sai dai ka yanka iya wani gu a gona ka ce in wannan ya kai to duk iya area nan nawa ne an fahimci wannan yace da can haka ake hayar gona mutane ba su da wani yanda ake hayar gona sai wannan tsari shine wa lam yakul linas kiraun illa haza falizalika zajjara anhu saboda haka sai mazan Allah yayi tsawa sai ya ci a daina wannan akwai cutarwa a ciki wa amma shay'ul ma'lum amma abu sananne madmunun amintacce fala ba'sa bihi babu lafi kamar ka bada kuɗi ko a yi tsarin cewa adadi kaza na kaso kaza cikin abin da ka noma na wannan shine daidai ne wannan shine shay'un ma'lum aw madmunun fala ba'sa bihi ma'lum shine yasa kaida idan ka samu buhu kaza to iya kaza nawa ne ka yadda da yadda eh a madmun a kuɗi zan baka dubu kaza zan baka eh ka yadda ka karba shikenan amma na yanki wani gu a gona na ce iyaka nan gun nawa ne ni mai gona sauran kuma na haka ne duk abin da nan ya tsirar ya kai gaci nawa ne to shine manzo Allah ya hana akwai yiwuwar inda na ɗauka ɗin ya fi ba da amfanin inda kuma na barwa mai hayar ba zai ba da amfanin da ake so ba kaga akwai cutarwa a cikin to wani shine abin da manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai shi almaziyanat anharul kibar shine kogi manya manya gefen kogi babban kogi aljadawil ko kuma aljadwal shine naharu sagir karamin kogi gefe gefensa ana fahimta kun ga ƴan uwa musulunci ba har haya bai bari ba haya ta gona ko ta gida duk bai bari ba amma yanzu kwata-kwata ba za ka ji maganar musulunci a wannan magana kawai maganar san zuciya yake da shi wanda zai bayar sai abin da ya ga dama zai yi an fahimta ko a sa wane dillali an wane an wane an wane kai wanda za a bewa kafin a zo kanka an gama bige ma gwiwa an cuce ka shi ma can din kafin a je gunsa an cuce shi duk irin wannan yanayin muke yasa abin gashi nan amma babu albarka gashirin ya fi na da yawa linkin ba linkin ba ba shi da albarka domin an ba an ki abi tsarin da musulunci shi kuma in kana so duk abin da kake so a hannunka Allah ya sa masa albarka to ka bi tsarin da musulunci shi a kansa wallahi zaka sha mamaki duk kankantar abin da kake samu wallahi zai ma albarka in kasuwa ne kiyaye riba kiyaye ƙarya kiyaye alkus ka kiyaye wannan uku ba ƙarya ba riba ba alkus ka tsayi da kasuwancin ka kore wannan daga cikinsa ka zuba ido ga abin da Allah zai mana albarka in aikin gwamnati ne kiyaye rashawa da hanci kiyaye kin zuwa aiki ba dalili duk wani abin da ka san addinin ka ya haramta a wajen aiki kiyaye shi iya kokarin ka ita kiyayewa kaga komun kankantar albashin ka da Allah zai samu albarka ce ba yawa bane albarka ba yawa bane albarka daban yawa daban idan Allah ya sama albarka a abinka to wanda ya linka ka sau goma wala sai iya sha'awarka domin shi na san Allah ya zare albarka an fahimci wannan saboda ka ita albarka idan Allah ya sa a cikin abu to akwai abubuwa da yawa da Allah zai toshe ma misali idan kana bin tsarin shari'a cikin abin da kake samu kasuwanci ne noma ne aikin gwamnati ne kaza kaza ne duk kana bin tsari a shari'ace to Allah ta'ala idan ya so duk wata hanyar cin kuɗi sai Allah ya tushe ma ita idan matarka kuna zaune ba ta da lafiya ko juna ya same ta sai kai ta maternity na unguwarku ta yadda za ta haƙura kuma ta yadda ta gammu su za ta samu lafiya amma ga wannan ya fi karma karma amma ya ce ita ba za ta je awo ba sai wani private hospital wanda zuwa ɗaya za ka ce dubu hamsin dubu ɗari kai kuma har Allah ya taimake ka ta haihu ba za ka kashe dubu ashirin ba nan ba albarka ba ce an gane ko ko kuma ga 'ya'yanka akwai makarantar dubu goma a tam dubu sha biyar ka yadda da tarbiyyar makarantar da kai su kuma suna karatu suna fice sosai amma wani in uwar ta garda mai sai ya ce sai makarantar dubu ɗari za kai su kuma dole iya jillin zamun hajiya sai kai su sa kuma gaskiya bane ka gani kaga shi wannan ya takaitu da wani abu kaɗan kuma bukata tana biya shi kuma wancan dole an yanko masa wani babban abu bukatar kuma ba ta biya ka gana an toshe ma wata matsala ko kuma lokaci yayi za ka yi wa maza kaɗan sutura da ka samu dama ka je kasuwa kaɗan ta tsinto mata abin daga dama haka ya karfin ka kawo ta ta godiya ta ɗinka ta sa amma wata ce sai ta je dubai za ta siyo kayan za ta sa kuma dole ka yi biza ka biya kuɗin tikin gaba da kuɗi a ji ko ba a yi ne? A to, takan ta da je tsohuwar kasuwa ko sabuwar kasuwa ta siyo kayanta ta zo ta dinka ta sa da ƴaƴanta lafiya kalau amma wannan takan ta ce ta je Dubai ta je bakin ruwa kaga an buɗe ma wata ƙofa da duk abin da ka samu zai zara ta hanyar yasa wallahi Allah ta'ala shi ne yake sawa mutum albarka abinsa ba yawa bane ba in Allah ya samu albarka ɗan kaɗan sai Allah ya toshe ma hanyoyi da yawa na cin kuɗi hanyoyi da yawa Allah zai toshe masu shi kuma wancan ɗin da ya ƙi bin hanyar Allah karma karma yake buɗe nan ya samu ya danne wannan ya cuci wannan eh ya samu to amma ga hanyar zira wannan da yawa abu kaza dole sai abu kaza za a ci a gidansa dole sai sutura iri kaza za a sa a gidansa dole sai asibiti iri kaza za a je dole sai kaza kaza za a yi duk a wannan hanyar kuɗin zai tafi kowa amma kai mai ɗan kaɗan sai Allah ya kwantarwa da hankali matarka da duk abin da ya kawo mata ta karɓa ta sa albarka wancan kuma sai a haɗa hidau ta musifafiya kuma bayan da zai yi Allah maganin mutum kenan an fahimta to wannan shine abin da yake akwai a wannan a shine manzo Allah ke cewa hadisin Jabir ko an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu kala qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil umra liman wahab liman wahab wahib liman wahibat lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci umra shi ne ka ba wa mutum gida ko gona ka ce ga hinan ya zauna har ka mutu ko har ya mutu a yana irin wannan ku wani ga hinan ka zauna a wannan gidan ba haya ba ne amma ka zauna har ka mutu shi har rayuwanka ko kuma ga wannan gonar tawa ba ba ka na yi ba amma ka dinga nomawa har ka mutu ana yayi to shine al'umara da larabci kenan to manzon Allah yayi hukunci ga wanda aka masa umara an ba shi gida ya zauna ko an ba shi gona ya noma to sai ya hukunci liman wuhi badalahu ya ce to shi gonar da aka bi wannan har ya noma har ya mutu ko gidan da aka ba shi ya zauna har ya mutu to sai manzo Allah ya hukuncin cewa da ƙarshe kawai a bar masa an fahimta da ƙarshen ƙarshe dai sai manzo Allah ce hukuncin ƙarshe shi wanda ya ma irin wannan ko ya bar ma ya mallaka ma shi kenan ai ya fi karfin abin ai duk wanda zai ce wani ka zauna har ka mutu ya fi karfin sa ya fi karfin sa to sai manzo ce ne karshen karshe dai shi wanda ya baya din kawai sallama ba ya baka har abada ya mallaka maka shi ne liman huhi badlahu abawa wanda aka yi wannan kyauta din wa fi lafzin man umira umra duk wanda ya bawa wani gida ko gona ya ce ya zauna har ya mutu to lahu wa li aqbihi sai manzala ce wannan zaman har ya mutu nasa ne kuma da bayansa ai ɗanka wani wani yanki ne da jikin ga aiko to ka ce na zauna har na mutu to idan na mutu ma ɗana hima ya zauna har ya mutu kenan tunda ya ce umra lahu wali aqibihi da shi da bayansa duk su zauna cikin wani umra din fa innaha lillazi utiyaha ita kuma umara din nan in za a yi kyauta wanda ya fi cancanta a bashi to wanda aka mai kyautar ya zauna din la tarji'a lillazi a'taha kar ta dawo kan wanda ya bayar ta mai amfani kar ta dawo ya hakura da karshe ce ya mallaka masa an fahimta li'annahu ata'un waqa waqa fihi almawarith domin wata kyauta ce wanda akwai yiwuwar gado zai higo a cikin ta قال جابر إنما الأمرة الذي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ita irin wannan zauna har ka mutum irin wanda manzon Allah ya halatta a yi shi ne an ya kula shi wanda zai baka ka zauna ya ce hiya laka wa li aqibika ka zauna da kai har bayan ga gashi nan an fahimta da kai da zuriyarka fa amma iza qala amma idan shi mai bayarwa ya ce hiya laka ma'ishta ka bi zauna ko ka noma har rayuwarka to fa inna tarji'u ila sahibiha to idan ka mutu za ta iya dawowa kan wanda ya baka da an fahimta idan gida ne zaunawa ne har ka mutu to idan shi wannan ya mutu shikenan yayin za su hakura su tashi daga gidan su bera mai gidan gidansa in gona ce wani ka noma har ka mutu to ya noma ya ji ƙarshen ajalinsa to 'ya'yan ba za su ci a tasu bace ba sai shi wanda ya ba su ɗin ya ba babansu sai ya mallake kayansa an fahimta amma ya ce in kai ne da kai da bayanka duka to shi kenan wannan abin da ƙarshe kuma zai dawo kan yayan ko gado na maza arba da shi wannan shine abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an fahimta wa fi lafzi wa fi lafzin li muslim lafazi dake cikin muslim amsiku alaikum amwalakum mazalaci ku riƙe dukiyoyinku ba wala tufsiduha kar ku barnatar da dukiyoyinku idan baka da ƙarfin yawa mutum irin wannan kyautar karka masa abinda manzo Allah yake so ya faɗa kenan ana idan har baka da ƙarfi tattalin arzikinka bai kai kai irin wannan kyauta ba to karkai fa inna man man amara umara duk wanda aka bashi zauna har ka mutu din nan fa hiya lil ladhi umiraha hayyan wa mayitan wa li aqibihi duk wanda aka bai zauna har ka mutu to zai zauna har matukar rayuwarsa har ya mutu kuma har bayansa kaga in baka isa ba baka da hali garka irin wannan kyautar an bai mishi wannan annabi hurairah radiyallahu an abu hurairah Allah kare dadi shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamna'anna jarun jarahu kada makoci ya hana makocinsa an yagriza kashiba fi jidarihi yazo ya kafa dirkar gidansa a jikin gininsa an fahimta wani ne zai yi gini to makota ne kai to kai dama ka zuba katanga kai fara yi to ne ce wani dala ina so na jingina a jikin katangar karka na shi an fahimta a wani wannan tsakanin da yake tsakanin ba na so a bar wani mu haɗe wannan tsakanin mana sai dai inda wata hikima ta barin tsakanin amma da yake duk yanzu an shigo an aro agun yahudawa haka ake kowane gida haka an bar wani lungu tsakanin wani da wani kuma ba ku sani ba wannan lunguna suna haifar da fitina suna haifar da barna mafakar mabarnata ne inda dai mafaka ce amma da yawa wai an koyo an gano haka haka zamani ya ce haka kowa zai dan killace nasa a bar wani lunguna ne shedanu shikenan ba ta ba ne ma'aikin ana ce idan wani ya zo ya ce wani zan jingina da katangarka zan jingina da nana ta da gini na ce karka hana shi ita duniyar makanta nawa ce ne wata rana manzala lokacin da sallallahu alaihi wasallam lokacin da ayan nan ta sauka ikitaraba linnas hisabuhu wa hum fi ghablati mu'ridun hisabin mutane ya kusa ma'ana manzo Allah ce kiyama ta kusa mutane sun gafala to wani sahabi iya kun manzon Allah Allah ya sauka da wannan aya da ya taho zuwa gida sai ga wani iya tonan danga haka danga an san danga ai iya sa gaba iya gyara ce kai wani me kake yi sai wallahi da dan daggiya da danga ne haka zan abin nan har kana da lokacin gyara danga bayan manzon Allah ya ce kiyama ta kusa kabar wani kaji danga fa irin danga da ake sawa da kara a gyara yaji har kana da lokacin wannan to yanzu ya zo ya ga yadda ake yi ya ga gidaje ma ne wani gidan kamar zai yi magana an fahimta to su haka suka fahimci rayuwa ba wata tsiya bace wannan duniyar daga Allah ya zare ma da shi kenan duk abin da yake naka ne zan ba naka ba ya zama wani labarin za a yi kuma wani za a yi sai maza laki shakar ɗayan ku ya hana makocinsa idan ya ce zai dasa gini a jikin katangar shi sun mai ƙulu abu huraira radiyallahu an mali arakum annamu uridin ya na faɗa muku abin da manzon Allah ya ce kuma ina ganin kamar kuna kawai da kai kamar magana ba ta zauna muku a rai ba wallahi abu huraira ce ina rantsuwa da Allah la armiyan nabiha baina akatafikum wannan suna ta manzon Allah wallahi sai na matsa kun yi aiki da ita sai na dora muku ita kan kafadun ku kowa sai aiki da wannan sunna daga ya faɗa haka kamar mutane ba su gamsu ba sai ce ina cewa manzon Allah ya ce kaza kuna kamar ba ku yadda ba to wallahi sai na tilasta muku ko ya aiki da wannan sunna in jiwa in jiwa Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi ana fahimta wa an Aisha ta radiyallahu anha ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man zalama qid shibrin min al-ard duk wanda ya zalunci daidai dani daya haka hine dani da hine shibr ka bude dan yatsan ka wannan da wannan iya inda ya tsaya hine shibr an fahimta duk wanda ya zalunci wani daidai ɗanin hannu a gonarsa ne a gida ne a feginsa ne a inda ka ƙara daidai hakan na gwamnati ne an fahimta na wani bawan Allah ne ka zalunce shi ka cuce shi a na gwamnati ne ka shiga in dai ka shiga daidai ɗani ɗaya wanda ba naka ba mallakinka ba sai maza Allah ta ɗuwiƙahu min saba'ina arin a ardin manzala ce idan kiyama ta tsaya wannan gun za a ciccibo tun daga ƙasan bakwai an fahimta an san ƙasa ma ƙasa ma rufi bakwai ce ko kamar yadda sama ma rufi bakwai ne to haka ma ƙasa rufi bakwai ce kuna fahimta ƙasar manzon Allah ya ce za a sa mala'ika ya nannaɗo da tun daga ƙasan bakwanta iyaka gun da ka ci zalin wani daidai ɗani ɗayan yatsa to za a tattaro ta tuga tun da ƙasan bakwai ya zo a rataya mai ta wuya a filin alkiyama duk wanda ya ganshi ya yawo da ƙasa a wuyansa to ya cuci wani daidai ɗani ɗaya ko abin da ya fi wannan to don Allah ina wanda zai ci zai ci filaye ma ya zalunci ne ko kuma gwamnati ta ce a fidda filaye a fidda titina a dinga fidda bikop haka a je a dinga fidda cup out go wani gun masallaci aka ce a yi masa yasirar mutane wani gun kasuwa aka ce a yi masa yasirar mutane to wallahi duk wanda ya ci irin wannan manzon Allah ya ce wallahi in kiyama ta sai an zazzabo tun daga kasan bakwai na kasar za a rataya mai auya shekarun baya akwai wani dattijo mun karanta irin wannan hadisa ya ce sama da shekara talatin a gidansa da ya gina ya tabbatar da kan cewa ya ɗan shiga gidan makocinsa a lokacin iya ganin ko ya fi ƙarfinsa ne kowa ya masa amma iya sane da wannan makocin ma kuma iya sane idan dai bayan da zai yi na fi ƙarfinsa kawai ya ce wallahi da ya ji wannan karatun da muka yi Allah ya taimake shi makocin bai mutu ba iya da ransa ya je ya same ya ce wa ne ya ce na'am to wallahi na ji abin da manzon Allah ya ce akan zalincin shiga filin wani ko gonar wani idan kiyama ta yi iyagun za a zazzabo tun da ƙasan bakwai a yanko shi a rataya mutum a wuya ya ce naji an karanta min naji to don Allah wannan gun na san akwai iyagunka da na shiga ko ka siyar min ko kuma an kaƙi a farke na ture gini na ka da wuya filinka ya same shi da shi ya faɗa mai wannan ya ce wallahi wani na san ka zalunci ni na sani kuma tun a wannan lokacin har yanzu abin iya raina amma tun da Allah ya sa karatu ka ji kuma ka fahimta ka ji tsoron Allah ni ma na yabe ba kaga an samu abin da ake bukata wallahi mutumin ba a sati biyu uku in ya gani sai ya tuna min wannan ya ce malam dalilin ku Allah ya taimaki ni ba zan yi da ku kasa a kiyama ba ya ce da na mutu da wannan wannan hadisi ya yake kai na tola sai yayi ai zalunci kai kuma ka sani sarka duk wanda ya zalunci wani inji manzo Allah daidai ɗani ɗaya na ƙasa in bai je sun sulhunta a duniya ba ya biya shi ko ya yafe masa ba to manzo Allah ce wallahi sai an yanko tun daga ƙasan bakwai na goma an rataya mai shi a wayar ranar alƙiyama kaga wanda wanda zai ci fili ya shirya da sanin su kenan wanda zai ci gidajen mutane ko gidajen gwamnati ko filaye duk dai kai zalunci kai karma kama ka mutu ka jira manzo Allah baya faɗar magana ta san zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne kuma ya tabbata an fahimci wannan Allah ta'ala ya tsare mu to mun zo babin da zamu tsaya kansa insha Allah idan Allah ya kai mako mai zamu tashi kan babin tsintuwa al-luqta hine tsintuwa zamu jin katsin ci abu ya zaka yi da shi zaka cinye ne ko kuma akwai abin da shari'a ta ce kai wannan kuma sai Allah ya kai mako mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi guje mata wani addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya ji kanmu gaba daya Allah ya sa da mu da su aljanna ce makumar mu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka taimake mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka taimake mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala wannan karatu da muke ka sa ya amfani mu a duniya da lahira Allah ka sa ya zama haske a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka daɗe mu da lafiya da imani Allah ka tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana iyalanmu Allah ka tsare mana rayuwarmu Allah ka tsare mu daga dukkanin cutarwa Allah duk abin da ya fi ƙarfin mu ya Allah ta'ala ka fi ƙarfin shi Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da mu gidajen mu lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ka yafi masa kusakuransa hanyoyinsa na nema Allah ka inganta masa su a abubuwan da ya sa a gaba da mu duka na alkhairi Allah ka cimma mana zuriyarsa Allah ka sa mata albarka da tamu mahaifansa Allah ta'ala ka ji kansu da namu duka Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai tambaya da aka rubutu dazu wata bayar Allah ce take tambaya game da akwai jarabawa da na samu ta ɗaukewar haihuwa wajen shekara goma ko takwas ko abin kama da haka wasu yake ba ta shawara cewa akwai wani da za a haɗa su da shi ko irin masu magani ne da sauransu amma akwai wasu abubuwa da ya faɗa take so ta ji ƙarin bayani game da wani abin ya halatta ko bai halatta ba na farko dai mu sani mace bata haihu ba ko namiji bai haihu ba to ɗayan uku ne ko Allah ya kaddara masa haka ba yadda za a yi akwai wanda Allah ya kaddara a duniya ka zausu in kun duba matan mazan Allah kaf ɗinsu guda ɗaya shi ta haihu da shi ita ce na Khadija sai kuma ɗansa Ibrahim al-Azam da Mariyatul Qibdiya ta haifa masa ita kuma baiwa ce amma na na Aisha na na Hafsa Maimuna Zainab Zainab da sauransu duk ba su haihu da mazan Allah ba an bayyana kaga haka Allah ya kaddara ba dan Allah baya son su ba ba jinya bace ba cuta bace tunda ya ce dama akwai wanda Allah da bar shi aqim wanda ba zai taba aihuwa ba an bai mutu nan bangare da yake nan bangare na biyu akwai jinya akwai jinyar da take yana aihuwa in an bi ta kuma za a magance ta kuma aihu na uku akwai aljanu aljanu suna iya shiga cikin mahaifar mace su rike mahaifar da ke samun ciki ko kuma daga cikin ya shiga su yi sallere zube suna wannan ko jinya da za a gano a magance ta ko aljanu da za a gano su ne a maganinsu duk rashin haihuwa ɗayan ukun nan ne baya wuce wannan kaga ina harkar magani ne sai a je a nema ta da shirya ta ce in an auna an ga jinya ce in kuma an gwada an ga aljanu ne sai a je a bi ta hanyar da za a fidda su a musulunci a fidda su an fahimta amma duk hanyoyi biyun nan da magani in cuta ce da kuma maganin aljanu in aljanu ne to ana samun damfara ana samun barin musulunci a wannan hanyar ana samun shirka ta shigo da kaucewa Allah da abubuwa na sihiri da tsafi ita abin da ta ce shi mai maganin ya ce wai ta faɗi sunan mahaifiyarta ita ma mahaifiyarta da sunan babanta da sunan mahaifiyarta shi ma mijin a tambayo sunan mahaifiyarsa da sunan baban mahaifiyarsa to me ya haɗa maganin haihuwa da wannan babu babu ba abin da ya haɗa su da wannan irin wannan hanyar hanyar sihiri ce saboda ka ina kira gare ta ta yi ƙoƙari ta gano menene ya hana ta haihuwa jinya ce a je asibiti a yi sikarin a gano a'a aljanu ne a je wajen malamai na sunna masu tsoron Allah su gano cewa akwai matsalan aljanu jikinta in an ga ba jinya ba aljanu ta yi ta'addu'a kawai shi kenan ta yi ta'addu'a musamman addu'ar istighfari don yawan istighfari iya ba da haihuwa ga wanda ba ya rayuwa ta riƙe wannan amma katta da duk kishirwarta da haihuwa a ɗora ta akan wata hanya ta tsafi ko shirka katta da wannan wannan shine abin da zamu iya cewa akan wannan ko mana addu'an idan jinya ce Allah ya warkar da ita idan aljanu ne Allah ta'ala ya kade masa su duk wani abin da ya hana ta wani Allah ka bayyana abin a gane shi Allah ka bayyana abin a gane shi ko ta bangaren ta ko ta bangaren mijin nata Allah duk ya bayyana kuma Allah ya bata haihuwa Allah ya bata haihuwa mai albarka amma ba abin da ya hada maganin haihuwa da a tabbai sunanka da sunan gyatimarka da baban gyatimarka sai ka ce ka tan dan kasa ai sunan suke wannan aiko za ta faɗi sunan baban mahaifiyarka amma wannan ba za ta faɗi wannan wannan ba shi da wani alaƙa da wannan wallahi insha Allah wala wala wa alaikum salam dukiyar Mm.
a wata za a iya sa masa ne a ce za a iya biyan sa duk wata za a dinga bashi kaza kamar da yana da ko na aji ko kuma ne kawai shi ma ya cikin kaza a sosai ku shi ma wani wata matsala ce da in ɗa ko ‘ya'ya suna juya dukiya ba za a musu albashi ba ba za a musu tsari bai a basu haka kaga wani iya sa su yi zalunci su yi cuta in ɗanka iya ma aiki a dukiyar ka albashi za ka sa masa ko wani fasanta za a fitar masa shi ma ɗan ƙodago ne ai wane to ka zo mu yi wannan harkar amma duk abin da aka samu a wata ko a shekara kana da kaza wannan ko ka mutu ba shi da wata matsala ai aiki kai ai aiki kai in ma baka masa ba za ka je kai aikin a wani gun a biya ka ko ba gaskiya ba saboda ka in ɗa iya juya dukiyar uba ta kasuwanci to tsatsari za a masa a wata kashi kaza naka ne ko a shekara ko duk wata ga albashin ka shikenan ai abu a rubuce a ka'idance amma ba shari'a ba ce dan ni ina ɗa kana mahaifi na dinga aiki a dukiyar ba sadare ba fitarwa ba komai ai dole ne ha'inci ai dole ne wannan duk uban da ya haka to ya buɗe ya ɗansa ƙofar ha'inci kuma zai ha'inci abin da ya fi ƙarfin ya samu albashin ma zai dinga haɗa shi rigima da yan uwansa amma a sa mai ka'ida wata wata za a biya shi wata uku uku ne a shekara ne a san ga ka'idarsa a rubuce duk abin da yi babu zargi a ciki an fahimci wannan wannan shine ka'ida insha Allah wallahu a'lam Malam, assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Malam, nawa tambayar kusan akan layi yake da magana da shi Malam Abubakar yayi, amma na bangaren kyauta ne. Ah, Zai iya zama ya dace ka yi ma yaranka kyauta akan wani ka- ka- ka ba su moral haka.
Mm.
Misali kamar yaro idan ya yi haddan Alƙur'ani, Mm.
wani abu makamancin haka.
Mm.
ya zamanto ka'ida ne kai a matsayinka na uba za ka iya ɗaukan kamar mota ka kyau ka bashi kyauta Mm.
don su ma na bayan sai hoɓɓasa eh kai motivating nasu eh wannan zai eh iya akwai wasu malaman da suka halatta wannan ai tashji'i ne a larabci ana yin tashji'i karfafa gwiwa ga kunan ku uku duk wanda ya riga haddace Qur'ani ya mai mashin ba dai- ba laifi bane wannan haka wasu malaman sun halatta wannan duk wanda ya riga haddace Qur'ani na kai shi malamai suka ce eh ya haddace to shikenan iya da mashin kaga a niyyarka niyyarka shine su haddace Qur'ani kuma baka ware ba duk wanda ya a cikin su zaka masa wannan to wannan ba laifi bane wa'an su malaman sun halartar da wannan ko kuma gashi nan duk wanda ya na daya a ajin su a makaranta in dai ka zo na daya kana da kyauta kaga kai haka ne domin ka sa su su dage da karatu kuma duk wanda ya na dayan a cikin abin da ka faɗa ka yi masa ba laifi bane akwai malamai da yawa sun halartar da wannan in aka samu wanda ba su halartar ba to ba su da yawa a cikin malamai amma jumhur sun ce hakan ya halarta ba matsala amma kar a yi abin da kuma ya wuce hankali ka ce a ba da gida ko mota a ya dan tsaya dai abin da ba zai ɗauki hankalin mutane ba wannan shine abin da suka ce insha Allah wallahu a'lam